إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yau muna ranar jimu'a daren asabar a daren biyar kenan ga watan rabi'u nisani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 a cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala da amincewarsa da yardarsa ya sake ba mu dama domin ci gaba da karatu a cikin littafin da muke karantarwa a kowane sati a daidai wannan rana mai albarka wannan lokaci a littafin ihya'us sunna wa ihmadul bid'a wallafar shaikhu usman ibn fodwe rahimahullahu ta'ala wanda yau darasinmu shine na hudu kenan kuma har yanzu muna nan cikin muƙaddima ta littafi a shafi na biyar kenan gabala ya ce muƙaddimatun da malam ya fara bayani akan manufar da tassa ya rubuta wannan littafi mai albarka da kuma bayani game da waɗanda za su iya tunanin cewa manufarsa shine ya tona asirin wasu da suka samu kansu cikin ayyuka na sabon Allah shine mala yake bayani cewa ba haka an manufarsa ba to har yake bayani akan hukuncin shari'a dangane da mutumin da ya shagaltu wajen ƙoƙarin zaƙule-zaƙulen bayyana aibobin mutane asiran mutane to har ya kawo wani asar wanda ake cewa magana ce ta annabi isa alaihi salam wanda al'imamu malik ya kawo ta a littafinsa al-muwatta kamar yadda muka faɗa a wancan sati wanda farkon maganan ya fara da cewa kamar yadda yake cewa labari ya isan masa shi al-imamu malik cewa balagahu anna balagahu anna isa alaihi salam ya kasance yana cewa la tukusirul kalama bi gairi zikirillahi kada ku dinga yawaita magana kuma maganar da bata shafi ambaton Allah ba subhanahu wata'ala domin yin haka fataqasuwa qulubukum zai sabbaba zukatanku su bushe eh fa innal qalbal qasi saboda zuciya busasshiya to ba'idun min Allah yayi nesa ga Allah walakin la ta'lamuna sai dai baku san haka ba to wannan shine farkon maganar bayan yayi wannan maganar sai yake cewa kuma la tanzuru fi zunubin nas kada ku dinga kallo dangane da me mutane suke yi na zunubai ka annakum arbabun sai kuma yadda kawunan ku kama ku alloli ne wanzuru fi zunubikum ka annakum abidun ku dinga kallon zunuban ku mana kai ka ce bayi ne ku eh to wannan magana kamar yadda muka faɗa malamai suka ce a maganar ba ta da inganci asar ne wanda yake yana da rauni sosai saboda shi al'imamu malik bai faɗi ta hanyar da labarin ya iso masa ba ina fatar an gane tun da ba sahabi ba ne to dole kuma a rauna na magana ɗin wannan fuskar da suka kalla kenan amma kuma ma'anar magana ɗin kuma abu ne wanda yake haka yake abu ne mai kyau cewa karka shagaltu da kallo da dubin mewa ne yake yi mewa ne yake yi na sabon Allah ka dinga kallon naka kurakuran tun da kana da su kuma sai ya ba da abin da yake magani wanda zai hana ka da barin shagaltuwa game da waɗannan abubuwa shine yawaita ambaton Allah duk mutumin da kaga ya shagaltu da ambaton kusakuran mutane to alamu na nuna cewa akwai karancin ambaton Allah tattare da shi mana baya bautan Allah yadda ya kamata to saboda haka ma'ana ce mai kyau eh ma'ana ce mai kyau to bayan ya kawo wannan magana sai yake cewa wa qala sulamiyu malam sulami ya faɗa fi kitabi uyubin nafsi lahu a wani littafi nashi mai suna uyubun nafsi na shi as-sulami wanda as-sulami a sunansa abdurrahman as-sulami wanda yana ɗaya daga cikin daɗaɗɗu domin an haife shi tun karni na hudu aka haife shi shekara 330 sun haka da daɗe ne kuma yana daga cikin waɗanda suka siffantu da sufanci sufanci da ma'anarsa ta farko wanda sufanci kala biyu ne akwai sufanci da ma'anar gudun duniya da kuma tsananin bautan Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi aka samu a zamanin tabi'ai duk abin da ba wannan ba to ba su san shi ba to shi irin wannan sufancin aka samu tattare da shi shi yasa yana da littafi mai suna tabaqatus sufiyina afwan tabaqatus sufiyya tabakatu sufiya wanda ya yi bayani akan sufaye na zamaninsu waɗanda suka shagaltu da bautan Allah subhanahu wa ta'ala kuma suka ba duniya baya suka ba duniya baya wanda irin sufancin da aka samu ga su shi a sheku usmanu ibn fodiya kenan rahimahullahu ta'ala idan kana karanta littattafansu za ka ga suna kawo wani abu wanda yake da alaka da wannan to za ka ga duka suna bayani ne akan abin da ya shafi gyaran zuciya da tsalkake ta da sauransu yana cikin abin da shi a sheku usmanu ya shagaltu da wannan kamar yadda ɗansa muhammadu bello ya kawo a littafinsa a tarjuman an kaifiyati wa'azin sheikh usman littafi ya rubuta ya bayani akan siffar yadda sheikh usman yake wa'azi da sauransu to sai bayani cewa cikin abin da shi a sheikh usman ya shigantu da shi akwai yi wa mutane wa'azi dangane da sufanci to sai kawo abubuwa da ke bata zuciya da kuma abubuwan da ke gyara ta to wannan sufancin duk da a iya samun kusakurai a ciki a saboda zaka ga tunda ana matsawa kwarai-kwarai da gaske wajen bautan Allah to zaka iya samun wasu abubuwa an fada ciki waɗanda ba su tabbata ba ta fuskan nassi sannan kuma an kyamaci duniyar kuma kyamar da abin yayi yawa mafi yawa daga cikinsu na'am ya zan hatta abinda Allah abinda yake zaka ga na lalura ne a rayuwa to sai kaga sun hita batun shi eh to amma dai ba irin sufanci ne na waɗanda ake kira waɗanda ana kiran su as-sufiyya al-ubbadu az-zuhadu to daga baya sai aka samu wasu gurbatattu waɗanda suke da fikira ta falsafa an gane sai suka shiga cikin lalura sai suka ƙirƙiro su abubuwa sai suka shigo da su irin su ibnu arabi abba'i al-hatimi da littafin fususul hikam da al-futuhatul makiyya sauran littattafai wanda kusan malamai kusan ijima'i sun kai akan kafircinsa to irin su al-hallaj wanda shi kaga kashe shi ma aka yi saboda ya yi da'awa ilahantaka a zamaninsa ya yi da'awan uluhiyya to sai aka kashe shi a wannan zamani suna nan irin su abdulkarim aljili irin su ibn al-farid irin su ibn saba'in abdulhaq kenan to wanda su ne manya to su sufancin sai suka karo wasu abubuwa suka kirkiro wasu abubuwa daga wurinsu suka sa sannan suka ɗauko wasu afkari kuma na, na, na, na falsafa suka shigo da shi suka garwaya harkar sufancin to shi yasa suka kirkiro abubuwa za ka ga ake duna kafirci irin su alhaƙiƙatul muhammadiyya a ce maka ya asalin komai daga zatin annabi muhammad ne ko haskensa shi kuma annabi muhammad asalin haskensa daga zatin allah ne wadda aƙida ce ta kafirci a irin su wato aƙidu na wahadatul wujud ce maka duk abin da kake gani to komai allah ne saboda asali komai daga allah ne to kai din allah ne shi yasa zaka ga a yanzu ana samun masu da'awan cewa su allah ne to wannan aƙida suke da ita to daga waɗancan gurɓatattu aka samu su kuma waɗanda suka zo daga baya da sunan ɗariƙa su ma suka suka kwaikwayi waɗannan eh irin su ahmadu tijani za ka yi ta ganin irin waɗannan aƙidu littafin da ɗalibinsa ya tattara aliyu harazin jawahirul ma'ani wa bulugul amal da kuma littafin aljami'u na muhammad almashari to za ka yi ta ganin irin wa'annan aƙidun sauransu har zuwa wannan na kwana-kwanan nan na senegal ibrahim inyas to su iyayen gidansu su ibn arabi ne su alhallaj su ibn alfarid su ibn saba'in su ne malamansu sau da haka sufancinsu irin nasu ne ba irin sufancinsu shi asulami ba ne an gane su sufiyanu sauri su alhassan albasari da sauransu wanda za ka ga su waɗannan sufayen kamar shekul islam ibn taimiyya za ka ga yana yabansu a wurare daban-daban a majmu'ul fatawa cewa su sufaye ne waɗanda suke kan alkitabu wa sunna ko da ko za ka ɗan samu wasu abubuwa na kurakurai tattare da su amma yaran aƙi da kowa allah ba su da ita irin alhaƙiƙatul muhammadiyya ba su da ita irin cewa za a sa ka tarbiyatul azkari har ka ga Allah kai ma ka zamo Allah har ka gane cewa komai Allah ne ba san da wannan ba an gane wannan an same shi ne cikin gulatus sufiyya su waɗanda da suka gwamaye sufanci da kuma falsafa da sauran kuma miyagun aƙidu waɗanda suka samu daga abin nan falasifa na yunan da sauransu to dole a tattance a gane yauwa to shi yasa zaka ga a shehu usmanu duk da yana jingina kansa zuwa ga ɗariƙa ta ƙadiriya to amma in ka kalli abin da ya rubuta a cikin littattafansa to sai kaga zaka ga iya azkaru ne waɗanda ake cewa an ruwaito daga shi Abdulkadir Jilani to su ne suka rike suna yi a matsayin cewa wuridi ne nashi eh duk da abin bai tabbata ba kuma cewa ɗariƙar ƙadiriya ba ta tabbata zuwa ga Abdulkadir Jilani ba eh kawai dai an kirkiro ne bayan wuce wasu shekaru masu yawa sai aka jingina masa an gane a washi bai da alaka da ɗariƙa ahalus sunna ne ko littafinsa kuka samu alguniyatu to za ka yana ta bayani akan aƙidu na ahalus sunna wal jama'a sau da haka duk wani abu da ake raba masa bai tabbata ba wanda shekul islam ya yi bayani sosai akan wannan bai tabbata ba to su kuma tsammanin su a zakaru din sun tabbata zuwa gare shi sai suka rike saboda abin da suka gani na tsoron Allah tattare da shi shi abdulkadir aljilani din to amma kuma a zakaru din ba su tabbata ba to iya wannan zaka samu a cikin littattafansu wanda ke da alaka da ɗariƙa din amma abin da ya shafi wazifa ko zikirin juma'a ko lazumin safe da na yamma to zaka ga duk wanda yake ana yin shi ne a jam'i kamar zikirin juma'a irin yadda suke a yanzu to zaka ga su ba su ba san wannan ba kuma ba sa yi haka kuma ba sa wazifa irin a zo a taro a shimfe da kyalle ana abin nan eh amma dai suna waɗannan azkaru din safe da yamma da ɗaukar cewa sun tabbata daga zuwa shi abdulkadir jilani to wannan iya abin da zaka samu tattare da shi ko da ka ji an ce ba kadire ne ko dan kadiriya ne to wannan ita ce alakar sa da kadiriya ina fatar an gane yawwa shi yasa a cikin littattafan su kakab da shi da na Shehu Abdullahi da ɗansa Muhammadu Bello da sauran waɗanda suka zo baya duk irin wannan tarkace na aƙidu ba ka gani a cikin littattafan su babu inda suka yi magana akan alhaqiqatul muhammadiyya da irin waccan ma'anar tasu ko kuma wahadatul wujudi ko tarbiyatul azkari ba a ruwaito cewa a shehu usman yana sa ɗalibai kalwa don su yi tarbiyatul azkari su ga Allah su ma su zama alloli ba babu wannan haka ba a ruwaito kuma yana wazifa ba tara mutane da almajiransa an gani wancan zikirin kowa yana yin nashi ne a karan kansa shi kadai sannan ba a ruwaito kuma suna wani abu wanda za a ce ya saba ma aƙida ta sunna ina fatar an gane yawwa to saboda haka su ne yanzu zaka ga suna danganta kansu zuwa ga Shehu Usman da sauransu amma kuma sai ka ga abubuwa da yawa da sunan ɗariƙa kuma suna yi wanda shi a Shehu Usman ya yi faɗa da mafi yawa daga cikin su kamar taron Maulidi wanda zamu karanta a littafin yana cikin abin da shehu usmanu ya ta ba da fatawa kan cewa bid'a ne bai dace a yi ba kuma ba a taɓa ruwaitowa ya yi ba haka gaba ɗaya alufodi duk zuri'arsu ba a taɓa ruwaito wanda ya molidi ba kuma har yanzu ba a yi har yanzu in ka je sokoto da gwanduɗin waɗanda ke jingina kansu zuwa gare su ba wanda ke molidi ba sa yi saboda shehu ya ce kar ayi to amma mutum sai ya zo ma wani ma yana kiɗin bandiri sai ya ce maka ai shi ba kadire ai shi dan kadire ya shehu usmanu ne to ƙarya yake yi eh a shehu usmanu bai yadda da bandiri ba an gane yawwa bai yadda a zo ana zikiri ana raukar gaba duk wannan babu shi su saboda haka wancan kurakuran da aka samu na rike wasu azkaru da ake tunanin sun tabbata daga abdulkadir jelani wani abu ne na kuskure ko ba wani abu ne wanda zai taba matsayinsu ko darajarsu ba an gane tun da al'asulu aƙida su aƙida ce ta sunna shine bin alƙur'ani da hadisi wannan shine asalin tafarkinsu su kuma waɗancan sufaye za ka gaba haka ba ne na fatar an gane yauwa za ka ga wasu abubuwan ma na alkur'ani da hadisai ma ba su yadda da su ba a gani ba su yadda da su ba kamar shi na kaulaha kaga ya rubuta a tafsirin shi suratul tahrim cewa annabi isa mahaifinsa annabi muhammad duk da ana cewa bai da mahaifi to ba haka ba ne ai ita maryam duk da dai ba a yi auren ba amma a aljanna annabi zai aure ta sau da sai haihuwa ta riga aure to ka gani eh to kaga wanda ya yarda da alkur'ani zai faɗa wannan magana tun da alkur'ani ya tabbatar mana da cewa annabi isa bai da mahaifi ko ba haka ba eh mahaifiya kawai yake da ita na na maryam eh to za ka yi ta samun irin waɗannan abubuwa to kaga duk wannan kokarin kauce ma nassi ne da alkitabu wa sunna wanda su kuma ba za ka same su da wannan ba za ka ga suna riko da sunna sosai kamar yadda za ku gani to wannan shi ne to littafin sa'uyubun nafs ya rubuta shi ne saboda bayanin abin da yake iya illanta zuciya cututtukan zuciya da kuma maganinta e, risala ce karama wadda kuma an buga ta tana nan e, to a ciki yake cewa wa min uyubiha yana daga cikin aibin zuciya ko rayuwa ishtigalu habi uyubin nasi shine ta shagaltu da bibiyar aibobin mutane e, to wannan aibi ne ga rayuwa a ce rayuwa wai ta manta da nata aibi tana kula da uyubin nasu ya ce wa amaha da kuma makantar ta an uyubi ha daga barin ganin nata aibi don nisa da ga mutum na lalaben aibubukan mutane to shi baya ganin nasa ba eh Allah ya makantar da idanunsa baya ganin nashi aibin don da yana ganin nashi aibin da ya rufa makansa asiri sai wa ga zakiya balleli saboda abin da zai cewa ne ya yi shi ma yana da ninkin ba ninkin watakila na wannan laifin to taya kuma zai zo yana cewa wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza e to duk wanda kaga ya shagaltu da bayani an gane da zaƙulo aibobin mutane da asirinsu a sararo nasu abubuwan da ba su fito fili ba e to shi kaga ya manta da nashi e to wai wannan illa ne ga rayuwar mai yin haka ɗin to ya faɗi magani duk da shi a sheku usmanu bai faɗa ba wanda ika koma a cikin littafin sai ke cewa mu dawa tuha abinda kuma zai magance irin wannan rayuwa da ta samu wato a wannan rashin lafiya to shine ta dinga hangen nata aibin ta san aibin kuma ta dinga tunanin shi kamar yadda muka faɗa wasu daga cikin magabata haka suke duk lokacin da dare za su kwanta su yi bacci to sukan zauna suna ta browsing da kwakwalwarsu na abubuwan da suka yi wanda ba daidai ba tsakaninsu da Allah da tsakaninsu da halittu da tsakaninsu da karan kansu sai su gano inda suke da kurakurai sai su tuba ma Allah kamin su kwanta to saboda haka su waɗanda kaga ba su da lokacin da za su tsaya suna kallon wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza saboda nasu aibin ya ishe su ya ishe su intaha maganarsa ta ƙare wa qala muhammad ibnu abdullahi ibnu shazana to muhammad ibnu abdullah ibnu shazana wato ya faɗa yana cewa sami itubnu zazana sami itubnu zazana e ya ƙulu yana cewa ra'aitu a ƙawaman ko minan nasi kanat lahum uyubun fasakatu عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم فزالت تلك العيوب ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فكانت لهم عيوب انتهى sai ta ma wannan magana da ya ɗauko ta ne daga shi wancan littafin uyubun nafs da shi abdurrahman as-sulami rahimahullahu ta'ala eh to sai yake cewa wa qala muhammad sai shi muhammad wanda shi as-sulami yana nakaltu maganar ne daga shi muhammad ibnu abdullah ibnu shazana wanda malaminsa ne yana yawan riwaya ma daga gare shi shi as-sulami eh to shi kuma daga malaminsa malamin malamin as-sulami kenan yace sami'tu ibnu zazana to amma a littafin in ka koma abinda aka rubuta ibnu yazdana eh ba zazana ba ibnu yazdana eh haka yake rubuce sai yana yiwa kusure aka samu daga masu kwafi musamman a wancan lokaci sadda babu kayan zamani to da hannu ne ake rubutu to wannan yakan bayu a samu kurakurai da dama amma ibnu yazdana yake to shi ibnu yazdana dinnan malamin wancan ne muhammad ibnu ai wannan muhammad ibnu abdullah ibnu shazana eh shi kuma shine malamin da shi as-sulami yake na kaltu maganar to ga abin da shi ibnu za ibnu yazdani yake cewa ya kulu sai yake ba dalibin sa labari yace ra'aitu aqwaman minan nas yace ni na ga wasu mutane wani sashi daga cikin mutane kanat lahum uyubun suna da aibobi da yawa tattare da su suna da aibi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza fasakatu an uyubin nas amma kuma suka kame bakinsu daga ambaton aibobin mutane wasu su kenan fasatar Allahu uyubahum to sakamakon haka sai Allah ya rufe nasu kurakuran nasu tuba-tuban saboda ni sun isu zauna suna ambaton aibin wani aibin wani aibin wani aibin wani wato suka rufa wasu asiri su kuma sai Allah ya rufe nasu asiri ba wai dan ba su da kurakuran ba suna da su amma saboda ba su shagaltu da ambaton abin da wasu ke yi na ba daidai ba an gane ba su tona ma wasu asiri ba shi yasa su kuma Allah ya rufe nasu bai tona nasu asirin ba to haka ka'idan take duk sanda ka yi ƙoƙarin zaƙulo aibin wani to kai kuma sai Allah ya zaƙulo naka yadda asirinsa ya tono kana jin daɗi kana abin nan to kai ma haka naka asirin zai yaɗu cikin al'umma idan kuma ka rufa ma ɗan uwanka asiri ka san shi yana da aibin ka sani kuma shi ya san ka sani amma sai kai gum da bakinka taɓa ba kowa labari ba to kai kuma naka kurakuran Allah zai rufe su ya hana ma kowa ganin su kuma ƙarshe ya gafarta maka yace na ga mutanen da haka yace fazalat tilkal uyubu yace sakamakon haka ma sai aibobin nasu ma suka bushe sai Allah ya karkato da zukatansu suka daina ma kurakuran Allah ya ba su istiqama ashe kaga shagaltuwa da zakule-zakulen wane na da aibi kaza wane na da aibi kaza kana yada cikin al'umma to wannan yana sabbaba maka kai ma ka fada cikin kurakure masu yawa kamewa daga barin shagaltuwa da yada kurakuran mutane to wannan yana sabbaba maka kai kuma Allah ya maka gamin ka tare baka istiqama ya zan in ma kana kuskuren ma Allah ya saita ka sai ka daina sai ce wa ra'aitu a ƙawaman shi ibnu yazda ne ya ci gaba da cewa kuma na ga wasu mutane lamta kunni lahum uyubun su ba su da ma'aibi gaba ɗaya eh tsalkakakku ne amma matsalar su ishtagalu bi uyubin nas sai suka shagaltu da yada aibobin mutane saboda yanzu tunda suna ganin cewa ba su da aibi to ai ganin suka yanzu suna da karfin da za su dinga yada aiwa ne kaza ne aiwa ne kaza ne aiwa ne kaza ne suna ta bata mutane cikin al'umma yayi magana sai ce to ai ni ban da abin fada eh ni ban ni kowa ya sani ban taba abin kunya ba eh har bugun gaba wai ya kai wai Allah yake ba izgili ban taba abin kunya ba kowa ya sani amma kaiwa kowa ne da wani fa yau in zan faɗi wasu abubuwa ai kare ma ba zai ci ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to shine fakanat lahum uyubun sai Allah ya jarabe su su ma sai suka samu aibobi da ba su da su amma tunda sun shagaltar da kawunan su na yada aibin wani aibin wani to sai Allah ya jarabe su su ma da aibin to ci gaba an ga zamu ko ci baya to shi yasa in Allah ya taimake ka baka da aibin an ji baka taba abin kunya ba to rufa makan ka asiri eh ka gode ba Allah ko ba haka ba yauwa masu yi kai musu addu'a Allah ya shiri da su ba shi kenan ba amma in ka ce kai bugun gaba za ka samu matsala da Allah zai jarabe ka fa tunda kai dan adam ne eh dan adam ne ganin cewa ba ka da kaza ba ka da kaza kai hatta irin shiriri ta da aka yi ta kurciya kai baka taba yi ba kaza har ga shekaru ya zo ba karfin ka bane taufiki ne daga Allah to in ka zo kana alfahari da wannan sai Allah ya jarabe ka cikin tsuhar sai Allah ya turo maka wata fitina wadda kananan yara ma ba za su yi ta ba su matasa za ka dinga ganin irin waɗannan masu shekaru ga shekaru ya zo madadin a koma ma Allah to amma za ka ga ana ta tsiya Allah ya sa mu yi lafiya wa iza alimta ash-shaykh Usman yace to idan ka san anna ta'arruda anna ta'arruda li hatki askarin nasi cewa bujira ko giftawa wajen keta asirin mutane walishtigali bi uyubihim ba wal ashgali bane walishtigali bi uyubihim da kuma shagaltuwa wajen yada aibobin su khatarun kabirun wato hadari ne babba tunda ko ba kada zunubin gashi an ce yana iya yiwa Allah ya jarabe ka da shi wa zambun azimin kuma zunubi ne mai girma shehu ya ce in ka san haka fa'alam ka sani aidan kuma anna musawwigal inkari cewa abinda zai halatta a yi ma mai sabo musu a yi masa inkari ko masu sabo alaihim a kansu to shi ma shai'un asirun shi ma abu ne mai wahala tunda in ya zamo ka shagartu da cewa wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza shi ma yana da matsala to kuma ka fito ka yi inkarin cewa abinda su wane da wane ka yi ta fuskar wa'azi shi ma abu ne mai wahala bal muta'azzirin kai ba haka ba ma abu ne ma ma samun sama yana da wahala ba zai ma samu ba abu ne mai wahalan samuwa to me yasa yake da wahalan samuwa saboda zai iya yiwa abin da yake kai kake tunanin ba daidai bane yana yiwa shi daidai ne ma a wurin Allah mai takan iya yiwa wani na abu kai kana tunanin sabon Allah yake alhali ba sabon Allah yake yi kai ga yadda ka fassara shi amma kuma huwa ala khilafi zalika ko ba haka ba to zaka iya masa inkari kuma sai ta bayyana abin nan da kake masa inkari ashe ba haka yake ba shi ma wannan duk yana faruwa yawa an kawo ma magana kan mutum baka tsaya ka bincike ba kuma ka yadda kuma kai ma kana ta yadawa sai daga baya ta bayyana ashe ƙarya aka yi masa ko da irin wannan ba kai bincike a to ai bari in je in mai wa'azi ai bari in tara mutane kaza kaza ai sai ai masa wa'azi ya za a kyale shi kaza kaza kaza kaza sai kun je in yi bayani kuma sai ta bayyana ashe kun hau keken bera ne abinda duk kuke tunane ba haka bane to shi yasa inkarin yake da wahala eh shi kuma inkara ana buƙatar ya tabbata din mutum abinda yake ba daidai bane to samun tabbacin shine shehu yake bayani yana da matukar wahala saboda in kai inkari kuma ta bayyana abinda kake inkarin ba munkari bane to kuma ka samu ka samu zunubi ba lada Allah zai baka ba eh wannan duka ana nufin in mutum na sabon Allah sabon da bai bayyana cikin al'umma ba an gane yau amma darasin da muka yi a baya cewa in abin da mutum ke ya bayyana cikin al'umma to wannan ya fita daga layin sirri ya fita daga layin al'aura tunda ya tona wa kansa asiri ko ba haka ba eh to kaga shi wannan kai tsaye za a iya inkarinsa sai ce iz domin ƙala shaihu izuddini ibnu abdussalami saboda wani babban malami da ake kira da sultanul ulama'i wato sarkin malamai duk wani malami to shi ne sarki kamar yadda talaka suna da sarki to su ma malamai suna da sarki to shi ne masa wannan lakabin malami ne babba an gane yawwa masanin fiƙihu da usulul fiƙihi da sauransu yana da littafi da ya rubuta mai suna abin nan yake suna a zai tuna mana littafin nashi ba wanda zai tuna littafin ƙawa'idul ahkam fi islahil anam yana bayani akan ƙa'idodi da usulul fiqh eh littafi ne mai kyau kwarai da gaske eh wanda Allah ya masa rahama kusan wannan karkashi-karkashin bid'a da ake yi wanda za mu cimmai a wannan littafin cewa akwai bid'a muharrama akwai bid'a makaruhiya akwai bid'a mustahabba to shi ya fara wannan takasimin a wannan littafin nasa wanda kuskure ne alhafiz ibn hajar al'askalani da sauran malamai su shekul islam ibn taimiyya duka sun masa martani a kai da limam ashatibi a littafin sa'ali itisam to duk sun nuna cewa ya samu zamiya a wannan bangaren e to kuma su masu a shehu usmanu suka da yake sun bi shi akan wannan to su ma suka fada akan wannan za mu dai bayani in mun cin maure e to yana da wannan littafin to kuma wannan magana da a shehu usmanu ya kawo daga gare shi duk da bai faɗi littafi ba to ya nakalto ta ne daga littafinsa e shi a izuddin an gane ko ibn abdulsalam an ce talaka ne babansa talaka ne sosai amma kuma haka da yake akwai allah a rai da kuma sai aka tara ilimin babansa talaka ne kwarai-kwarai da gaske to sunan littafin shajaratul ahwali shajaratul ma'arif afwan shajaratul ma'arif wal ahwal sunan littafin kenan ita kuma risala ce wadda yake bayani akan halin zuciya da sauransu da abin da ke bujiro mata da mai kyau da mara kyau to ciki mala ya ɗauko wannan magana tashi eh to sai shi ne ibnu abdulsalam a wannan littafin shajaratul ma'arif yake cewa al'inkaru yin musu muta'alliqun ya ratayu bima ujmi'a ala ijabihi akan abin da aka yi ijma'i cewa wajibi ne a yi shi sai mutum ya ƙi to za a yi masa inkari auta harimihi ko abin da aka yi ijma'i kan cewa haramun ne sai mutum ya zo ya aikata shi to shi ma za a yi masa inkari ya ce to a nan ake yi wa mutane inkari to ita ma wannan magana dai malamai suka ce akwai ɗan gyara a kanta shi inkari ba a cewa dole sai an yi ijima'i kan wajabcin abu ko haramcinsa eh wannan ba shi ne ma'auni ba abinda an ma'auni shi ne ya zan na farko in umarni ne za a yi abin nan nassi ya tabbata a kansa eh nassi ya ce a yi ko ya kwadaitar to wanda bai yi ba a iya masa inkari saboda wajibi ne kowa ya bi nassi ba wai zaɓi ba ne ba wai ganin dama ba ne tun da shi ne musuluncin haka kuma in za a yi hani kawai abin da ake kallo in dai nassi ya fito ƙarara ya hana wannan abin to ko da an samu wani malami ya ce ana iya yi to dole wani in ya yi shayi masa inkari saboda nassi ake bi ba malamin da ya ce ana yi ba wannan shine ma'auni nassi ake kallo ba wai ijma'in malamai ba to duka ijma'in malamai nawa ne idan an ce misali sai abinda malamai suka yi ijma'i kan cewa dole ne a yi shi sai mutum ya ƙi wai za a yi masa inkari to kaga ijma'in su akan musabi kenan shi ma ba za a yi inkari ba ijma'in su akan ibaha shi ma ba za a yi inkari ba dole sai in ya zama sun yi ijma'i ne kan abin wajabcin abu haka shi ma haramci kenan in sun yi ijma'i kan abin da yake makaruhi ne sai wani ya zuwa aikata shi ba za a yi masa inkari ba Eh, to wannan magana ce dai mai rauni kuma wasu malamai sun karkata akan haka Eh, amma dai da yawa irin su ah, muhammad ibn ali ash-shaukani rahimahullah shi karan kansa shekul islam ibn taimiyya da ɗalibinsa ibn al-qayyim duka ah, sun yi ishara cewa wannan magana ba haka ba ne nassi ake kallo idan za ka kwaɗaitar da mutum ya yi abu saboda bai yi ba to inda akwai nassi ƙarara kai masa inkari haka in mutum ya aikata wani abu wanda nassi karara ya bayyana cewa wannan abun kar'ayi za ka yi masa inkari Eh, ba wai sai an kalli ijma'in malamai ba Eh, shi yasa shaukani ya ce wannan magana ma ta toshe kofan al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari in dai an ce wai ba za a wa kowa inkari ba sai sai- sai in ya zamo abin nan wai malamai sun yi ijma'i akan Ha, to duka ijma'at din ba nawa ne ai kayyadaddu ne za ka ga littattafan da ake rubutawa za ka ga 'yan babukan da malamai suka yi ijima'i ba saɓani ba su da yawa kaɗan ne ne Eh. to wannan shi ne saboda haka wannan magana ba karɓaɓɓiya ba ce faman taraka makhtulifa fi wujubihi sai ce ai duk wanda ya bar abin da aka yi saɓani akan wajabcinsa kaji ko? wani ya ce wajibi ne wani ya ce ba wajibi ba ne sai wani ya- ya ɗaufa tawon wanda ya ce wa- malam wani da ya ce ba wajibi ba ne au fa'ala ko ya aikata makhtulifa fi taharimihi kan abun da aka yi saɓani game da haramcinsa to shi kuma muƙallidi da ya zo amin fa in da ba'dal ulama fi zalika sai ta kalidi ga maganar wani malami daga cikin malaman da suka yi wannan saɓanin to kai in ba ka ganin maganar wannan malamin to fala in kara alaihi ba za a yi masa inkari ba eh ko da kai ka ɗo maganar malamin da ya ce haram ne shi kuma ya ɗauki maganar malamin da ya ce halat ne to wai ba za ka yi masa inkari ba saboda wannan saɓanin tunda ai ba a yi ijima'i ba to shine malamai suka ce su mai da abin zuwa ga nassi mana Eh, an gane yawwa amma akwai wata ƙa'ida wadda ta yi kama da wannan wadda suke cewa ah, la inkara fi masailin likhtilafi ba inkari akan matsaloli da aka yi saɓani a kansu to wannan ana magana akan matsalolin da babu nassi a kai nassi bai zo a kansu ba to tunda babu nassi kaga malamai dole su yi mi dole su yi saɓani ko Eh, to irin wannan nan ne ba inkari don kai ka ɗo magana wancan malamin wancan shi kuma ya ɗo magana wancan malamin nan ba za a inkari ba, saboda asalin matsalar ba la nassala amma duk matsalar da akwai nassi sai aka samu wani malami ya samu zamiya kafarsa ta karkace sai ya saba ma nassin bisa kuskure to wani ya bi shi to za a yi masa inkari ya dawo ga nassi shi malami yana da uzuri wala Allah mujtahidi ne ko ba haka ba ko kuma a nassi bai nassin hadisin ma bai kai gare shi ba eh akwai wannan cikin asbabu khulfil ulama din nan da aka kawo akwai wa adamun nassi yana ciki akwai aljahlu bin nassi shine ya zama malami nassi bai kawo masa ba sai ya bada hukunci akai sai ta bayyana kuma nassi a gefe ɗaya kuma ya zo saɓanin haka eh to saboda haka la inkara fi masailil ikhtilaf ana magana ne akan al masailul ijtihadiyya allati la nassa fiha eh to kaga ta yi kama da wannan to shine yace illa an yuqallidahu sai dai inda za a yi masa inkari shi muqallidi idan yayi taqalidi ne ga malami fi mas'alatin akan wata mas'ala yanqudu hukmuhu fi misliha da shi kuma malami ya riga ya walwale wannan hukuncin ya faɗi wani wata maganan sabanin wacce eh kamar kila ya yi yawwa ya ba da fatawa kuma daga baya sai zo ya taraji na fataran gane to in ka zo kan riƙe tsohon maganarsa to za a yi maka inkari sai a ce to ai ya bar magana ko ba haka ba ai ya canza daga bayan ya faɗi me ya faɗi wata to ai kaga shine adalci kama al'imamu shafi'i da yake da mazhabobi guda biyu sabuwar mazhaba da tsohon mazhaba akwai mazhaba ta tsohuwa akwai kuma sabuwa ta da ana samun irin wannan to in dai malami ya taraji'i to su masu izuddin ibn abdulsalam sun yarda in ka ɗau tsohon magana sa a yi maka inkari tun da ya riga ya sauka a kanta kaga yanzu bai halatta ma a jingina masa ita ba ko ba haka bane to ka gani sai ce fa in kana jahilan in kuma ya jahilci cewa malamin ya yi taraji to shi malam yunkar alaihi ba za a yi masa inkari ba tun da shi bai san cewa malamin ya dawo ba bai san cewa tsohuwar fata wannan hamala ya sake ta ba ba za a masa inkari ba suka ce illa an sai suka ce mi amma wala ba a sabi irshadihi ilal aslai to amma ba laifi a shiryar da shi zuwa ga abin da ya fi kyautatuwa tun da ya jahilta sai ka ce masa tuwa ne ai wannan matsala ai malam wane ya barta ina ganin da ka koma zuwa ga sabuwan nan sauransu to irshadi kenan eh irshadi kenan ba inkari ba eh saboda su sun kasa inkari gida biyu yawwa akwai inkaru haramin akwai inkaru irshadi inkaru haramin shine kai inkari kuma tare da tsanantawa eh to shine abba ai akwai kuma inkari na shiryarwa wanda shi ko babu tsanantawa a ciki irin ana bin mutum ne a hankali ana dan jan hankalin shi cikin hikima da dubaru to shi ake kira da inkaru irshadin kenan sai ce wa inna ma lam yunkar alaihi to abin da yasa shi ma wannan din dalilin da yasa ba za a yi masa inkari ba li'annahu lam yartakib muharraman saboda abin da ya hau ba haramun bane eh tunda an ma'ana ba haramun bane ijma'an eh tunda an samu sabani fa innahu la yalzamuhu oh to ya koma ne ga maganar sa ta farko kenan to shi wancan da aka ce in ya hau abinda makhtulifa fi tahrimihi ba za a yi masa inkari ba saboda bai hau abin da yake muharraman ba ne ijima'an shi yasa an ka ce wai ba za ka yi masa inkari ba domin fa'innahu la yalzamuhu taqalidu man qala bit tahrimi idan malamai suka yi sabani akan mas'ala wani yace kaza halatta ne wani yace kaza haram ne to wai ba lazim bane sai ka karbi maganar wani kai mukallidi kenan tunda kai ba malami bane baka kai matakin kai ijtihadi ba to ba ba zai lizimce shi ya dogara ga wanda ya ce lalle abin nan haram bane wala bil ijabi ko ga wanda ya ce lalle wajibi bane to kaga ita ma wannan akwai gyara a kanta a in malamai suka yi sabani abinda aka ce shine a kalli wanda dalilansa suka fi karfi ba cewa an kai kaɗo wanda kake so ba wannan fatawa ce mai rauni kawai da zaran malamai sun yi saɓani sai ka ce to ai shi kenan ayi a yaga kawai bari in zaɓi wadda nake so a cewa aka yi kalalabi wadda dalilanta suka fi ƙarfi sai ka kyautata niyya sai ka riƙi maganar wannan malami ina batar an gane yawwa to abinda aka bukata amma ba cewa ɗaya za a yi shi kenan tun da a yi saɓani ne a yi tun da malamai sun saba a yi ko ne ka ɗauka ya yi daidai wannan ba karatu ba ne duk abin da aka yi saɓani to dole akwai wanda a daidai akwai wanda ba daidai ba ko ba haka ba bai yiwa a samu saɓani saɓani na kishiyantaka wani ya kishiyanci wani kuma a ce duk daidai suke to idan aka ce kenan duk wanda ka gada ma ka ɗau maganar sa to kamar mi kamar an ba magana kowa ne an ce kowa abin da ya faɗa haka ne to wannan ya halatta in matsala ba ta da nassi an gane in kwata-kwata ba ta da nassi to wannan za ka iya ɗaukan magana duk wanda ka gada ma kai ita ma malamai suka ce a shi ma dai kalle dai wanda maganganu ne sun kafi karfin hujja tunda ai kowa zai faɗi dalili na ce kaza haram dai saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza ni kuma na ce ba haram bane saboda dalili kaza to kalle dalilan kowa in kuma baka kai matakin ma ka kalli dalilansu ba to sai ka nemi malamin da kake kyautata mai tsoron Allah to sai ya maka zabi ce to malam tun da dai abin nan an yi saɓani da Allah a faɗa mana magana wa tafi ƙarfin hujja sai maka bayani sai ka hau to wannan shine abin da addini amma ba a cewa ɗau duk wanda kake so ai ba kashin rama ba ne ba a addini haka ai eh to in ta wannan magana ta ƙari to shi wannan littafin har yanzu bincike bai tabbatar da ma littafin ba don har yanzu ba mu gan shi ba ballantana ma a san ya rubuta shi amma kuma mafi yawan littattafan a shehu usmanu za ka ga yana yawan ambatarsa kuma duk inda zai ambatarsa haka kawai zai faɗa wa fi talhisul ikhwan wa fi talhisul ikhwan da shi da shehu abdullahi za ka ga suna yawan kawo shi to amma dai wasu daga cikin masu bincike akwai shehu aminu bukhari ya yi ta hakiki a kan littafin kafin ikhwan to shi ya nuna akwai littafin amma kuma ba a buga shi ba amma dai bai faɗi ko na waye ba ne to akwai wannan malam macidu na mujeli wanda ya rasu shekaru ba a jima ba haka wani babban malami ne cikin malaman sokoto malam macidu na mujeli shi saboda karatunsa kunyarsa abul madarasati baban makaranta malami ne babba kusa yana cikin waɗanda suka himmantu wajen ɗauko littattafan su shehu ya ne musu sharhi da ta'aliki to amma kuma mutuwa ta yi masa gaggawa ya ɗauki littattafai da dama ya yi aiki a kansu wasu ma har yanzu ma ba a buga ba to shi ba ya yi ta haƙiƙi ga shi kafin ikhwan din na mala abdullahi to shi ma ya ce ya yi bincike mai tsanani amma bai gano wannan littafin ba da shehu ya ce wafi talfisul ikhwan saboda haka dai ba san ina shehu ya same shi ba malami ne shakundum yana da karatu mai zurfi wadda haka mu ba malamai ba ne idan an auna abin da ya sani da mutu kamar akwai ne da babu to kaga kaga ba a haɗi kenan to saboda haka malami ne yadda ya yawaita ambatun littafin to ya nuna ya san littafin amma dai kuma Allah bai kadari ya faɗi mai shi ba kamar can da ya faɗi as-sulami kaga ya faɗi littafi kuma ya faɗi mai shi to amma anan kaga bai kawo ba to saboda haka amma dai za mu ci gaba da bincike in Allah ya samu gano to in Allah ya daga baya za mu yi bayani wala ba asa babu laifi bi irshadil ammi a shiryar da ammi jahili ila ma huwa al zuwa ga abin da ya fi fita daga shakka fi dinihi cikin addininsa in za ka yi ma'ami fatawa ami shine wanda galiban bai iya makarantawa in ka ba shi littafin nan gashi kuru-kuru da wasali da komi amma ba zai iya karanta ba to galiban shi malamai ke kira al'ami to in ka ga yayi wani abu to za ka iya shirye da shi zuwa ga abin da zai fitar da shi daga shakku kwankwanto saboda galiban su a za ka ga 'yan shakka ne za ga abubuwa da yawa na addini suna shakku a kansu hatta tsalki da sauransu za ka ga mafi yawa suna fada cikin wannan musiba saboda ba su da ilimin da za su zakulo abin da yake mai tsafta to babu laifi wala bi munazaratil mujtahidi kuma babu laifi mujtahidi a yi muƙabala da shi idan mujtahidi wanda yake shi ya kai malami ya hau kujeran malanta sai ya faɗi wani abu ana ganin abin kuma ba haka bane za a iya muƙabala da shi amma ga mujtahidi dan uwa ne ba ga ami ba kai ami kaka ji malami na magana ka sa baki ba layin ka bane an zo da abu ka ce to wannan matsala ce ta malamai ba ka huta ba kanka ba eh saboda haka kuskure ne sai ga kananan ɗalibai ko jahilai suna wa malamai inkari wannan ba daidai ba ne alami ya yi shekaru yana ta hidima cikin ilimi ya haddace abubuwa da yawa ya faɗi wani abu kuma ka zo shekaran jiya shekaran jiya ka fara karatu ba kama gama kokowa da wasali ba muka ce za ka yi masa inkari wannan ai ba ladabi ba ne liyar jiya ila dalilin raje amma inda za a yi masa munazara in ya faɗi wani abu wanda ake ganin babu dalili a kansa to za a iya tattaunawa da shi don a dawo da shi zuwa ga dalili wanda yake mai ƙarfi waqti lafil ulama'i rahmatun kuma ai ana cewa saɓanin malamai rahama ne to ita ma wannan magana haka ake yawan faɗanta wasu ma suna cewa annabi ya ce amma ba hadisi ba ne shi yasa shehu abdullahi cikin misbahun rawi yana cewa a makhtilafin ummati farahmatu ya ce magana ce mai rauni magana ce mai rauni ba ta tabbata ba fakullu ha ba'ifatun naƙala. ana cewa annabi ya ce ai saɓanin malamai rahama ne to magana ko isnadi ma ba ta da balle a yi tunanin ta inganta ba kowace haka kawai ake faɗanta an gane yawa wadda adda isnadi ita ma ba tabbata ba ikhtilafu ashabi eh ita tana da isnadi sabanin sahabbaina rahamani ba sabanin malamai ba to ita tana da isnadi ita din ma kuma ba ta tabbata ba eh ita kuma ikhtilafu ummati ko ikhtilaful ulama to wannan ko isnadi babu amma tana yawo ga bakunan mutane da kuma wasu daga cikin littattafai to shi malam shehu da yake malami ne kaga bai ce kowa ya ce ba haka kawai ya je homa magana saboda malami ne bai ce annabi ya ce ba bai ce malam wani ya ce ba kawai ya faɗe ta a matsayin ana faɗa eh to kaga bai da laifi yanzu kai sai ka je kai ta bincike eh ya baka aiki wa ala haza to akan wannan fala yajuzu al-inkaru bashi halatta ayi musu illa liman sai ga wanda alima ya san anna al-fi'l alladhi yanha anhu mujma'un ala tahrimihi waccan magana da yace yake ta ƙara ƙarfafawa eh wadda akwai rauni cewa sai ka san abu cewa an yi hani a kansa kuma hani na ijma'i wa anna al-fi'l alladhi ya'muru bihi cewa aikin nan da yake umarni da shi mujma'un ala ijabihi an ijma'i akan wajabcin sa wa na'ani bin nahyi eh to ash-shaykh Usman yace abinda muke nufi da nahani hani anan anil inkari ma'ana hani na musu na tsanantawa shine inkaral harami eh inkari na haramci na a nuna maka abu kaza haram ne walau an karahu amma da zai masa inkari inkarar irshadi musu na shiryarwa wanda mun ka faɗa a baya au amara bihi amran nusi ko yayi masa umarni irin umarni na nasiha wal irshadi da shiryarwa to fa zalika nushun wa ihsanu to wannan nasiha ne da kyautatawa ne eh intaha to wannan magana ta kare daga shi wancan littafi na talhisul ikhwan da mala ya kawo domin ya karfafi ita wannan magana din amma dai magana ce mai asali mai sabani wasu malamai na gani cewa a'a nasi ake kallo to kuma wannan shine daidai a kalli in nasi in mas'ala nasi ya zo kanta to kawai abi nasi duk wanda ya saba malami ne a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa da sauransu tunda ba ma'asumi ba ne Eh, babu wani malami da yake ya yi ihada akan hadisai gaba ɗaya duka ya aiki da su dole malamai a waɗanda za ka ga wasu hadisan sun kubuce musu wasu kuma sun sun fahimce su ba daidai ba wasu kuma sun yi fatawa alhali ba sa tsammanin hadisan hakan suke nufi duk akwai wannan lokaci ya yi ko? ba akwai saura eh? to lokaci ya yi sai a takaita sai a tashi wa kalabunul hindi eh to Allah ya muna jagora a dunkule dai abin da yake daidai duk sanda ka ji an ce matsala an yi saɓani to sai ka yi ƙoƙari ka nemi dalili da nassi a kanta in akwai in kuma babu to sai ka lalabe ina ne dalilai sun tafi ƙarfi sai ka riƙa ka bauta ma Allah ba za a ce ka zaɓi wanda kake so ba tun da abin ba kashin masara ba ne kuma shi addini dama an gina shi akan yaƙini da kuma nutsuwa da sauransu to Allah ya mana jagora Allah ya gafarta mana Allah kuma ya amfanar da mu da abin da muka ji kuma malam da suka yi wannan kokari kurakuransu Allah ya gafarta musu daidai ɗinsu ɗin wanda shi ya fi yawa to Allah ya karɓa ya sa a mizani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته